أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله القدر المدار العظيم وإني أنسى دار سودا كذا أروى لحب حبيب ما تذكرته أروى فإن تسألوا عن مذهبي ومتيمي فحب النبي الهاشمي وهو من أوى إليه مسيري وهو قصدي ومطلبي سبيل اكتفى ما عن جلالته يروى فإمن لي بالوصل يوما محمد شفيت غليلا إذ مسافته تطوى ومن صد عني والأمين مواصلي ومن من لي بالوصل سياني في الجدوى هو اليمن والتيسير والسعد والمنى له العروة الوثقى وهو المسند الأقوى أتى وأبانا الرشد للخلق والهدى ومهد للإسلام فانزاحت الأسوى وبلغنا ما أنزل الله كاشفا بنور دج الإشراك والشك والإغواء فلدار تلفي في البرايا مشاكلا لآمد خير المرسلين ولا شروى فمن آيه آياتهم وكتابه جديد على طول الزمان ولا غروى وقد وطئ العرش المجيد تقهقرت وأيد غروب شمسه وبدت سوا أعجب هذا أم عيون تفجرت من الكف كف الهاشم وسقو صفا أم البدر مشقوقا أم الجزء صارخا أم سنة الغراء تستأثر الأهوى أم البدر مشقوقا أم الجزء صارخا حنينا له أم سرحة قد أتت حبوا أم الكف من تراب تبيد أرمرما أم سنة الغراء تستاسل الأوى أتلك أم التشفيع يوم تقطعت وسائل كل الناس والمصطفى الموى فلا ترى للآيات يعني باقل وقص لنترك بار أمدائه روى عليه صلاة الله ثم سلامه أسير إلى المولى وللفود كان يطوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى حضرة الأضواء عليه صلاة الله ثم سلامه ألوت لخير الخلق في الجار والنجوى عليه صلاة الله ثم سلامه فينقاد للمامول وليكشف البلوى عليه صلاة الله ثم سلامه أقود لديني تلك العدوة القصوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم على راكب القصوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم تدر بها الأموات ولو شيخ الإسلام وزارة الأنام على جبال من يسر الله تعالى yace wa inni wa nasaddaha rasuda ce ni lalle ni ana mantar da ni matuƙar zamani wace daga suda kaza arwa haka nan wata da ake kira arwa ana matuƙar zamani mantar da ni ake da su daga su daga batunsu li hobbi habibin dalilin soyayya ta wani masoyi mai girma wanda ma ta zakar tsohuwa ko don lokaci na tuna shi ina halin kishi a ruwa kawai sai in ji na ƙoshi da ruwa wa in tas'alu an mazhabi in tambaya kuke menene matafiyata wa mutayyimi menene abin nan da ya zo nake ƙaunar shi har ƙaunar shi ta tahir da hankalina fahubbun nabiyil hashimi matafiyata da abin da ya tafiyar da hankalina saboda tsaba soyayya shine san annabi alhashimi mai ba hashiman dangin wa hawa ma hawa kai ni shine wanda nake so ilaihi masiri tafiyata ilaihi zuwa gare shi ne wa wa kasidi shine nihi na wa matsalabi shine abin nema na sabili gitifa ma an jalalati wa sabili tabarki na ma an jala shine ittifa bibiyan ma an jalalati ruwa abinda ruwa ake rawaitowa an jalalati daga daga matsayin nan nasa mai girma mana hadisi a hadisi ma gizo shine abin bibiya ta shine abin bi na da an tana sunan ya ce shikenan fa in manna li bil wasli yawma muhammadin sallallahu alaihi wasallam in har wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi kyauta gare ni da saduwa tafaito galilan kai da kuna warkar da wata kishirwa wadda ai ta jima tana damuna izu masafatu hutuwa domin abin da dama ana zancen saduwa kai kace akwai wani tazara da ke take tsakani to wannan tazaran in na samu saduwan shikenan an nade ta kenan wa man sadda anni duk wanda ya kakkare ni ya hahana ni in tafi sadda ya suddu sududan wal aminu muwasili in lokacin nan shi ko lokacin da wanda ke kare ne yake kare ni shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam al-aminu abuntaccen Allah muwasili yana mai sadar da ni to wa man manna li bil wasi da shi wancan mai kare ni da wanda ya mulke wata kike mulke wata da wata saduwa ba saduwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba to duka ya nufi jirwa ɗaya suke a cikin amfanarwa ko amfanuwa ma'ana in mai kare ni yana in mai sadar da ni yana amfanar da ni to shi ma mai kare min duk amfana ta yake in yanda mai kare ni bai tuta mini to shi ma mai sadar da ni shi ma baya baya tuta mini kuma bai amfana ta in dai na samu saduwa da maki sarsam shikenan kawai da mai ka da mai hanawa da mai bada duk su rike kansu umar yimin annabi sallallahu alaihi shine albarka wata siru shine sauki wa sadu shine arziki wal muna shine kyauta lahul urwatul wuqa igiya mafi kwari tasa ce sallallahu alaihi wasallam to shi ne habdullahi ita igiyan na mai kwari tashi ce a ma yana cewa karshen hatar kusi aka ce wadda alila jim wasu yakusi sama ce na hudu hizon wadda alila jim لا يكره في دينك أتى بين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى al'urwa na al'uska kamar da ya zo cikin dai tafsirai al'urani zaga an fa fasirata da ababe da dama amma ma kisa suna cewa na barin zan bar igiya biyu a cikin ku wanda ya rubuta su ba bata ba shine yake cewa al'urani da a iyalin gidana to da wadda urwatul suka da yace wadda urwatul kusa in ka doka alqur'ani nasa ne sallallahu alaihi wasallam shine kamar yadda ya faɗi na cikin hadisi wa hul masnadul ko musnadul aqwa in kana son ka san menene wane ne urwatul fuskakin na igiyar na mafi kwari wannan aka rike ta shi kenan an tsira yace wa hul masnadul masnadu masnadu ana ce akwai musnad a yana kirtan musnad ne a dai abin da ke bayyana gare ni da cewa wasu nusa kake ana tashifi ana saboda wani masai ga rubuta al-masnid to ni dai san me ake ni da irin wannan wazan ban gan shi ba amma musnad ko wasan akwai musnad abin da aka danganta shi akwai musnad in cikin hadisi ne aka ce hada hadisun musnadun ko musnadul hadis shine hadisi wanda aka ya dangantu har ya zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sanadin shi ya dauka kai kai har zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to hadisin da bai kai zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ga sahabi ya tsaya shi yake cewa mursal haka nan da ya tsaya ga ga ga taji da nashi suna haka nan dai to amma wanda ya kai ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi na ke kira musnad to wannan hadisi wanda ya kai zuwa ma'aiki sallallahu alaihi da matanin shi inganta haike ga ma'aiki sallallahu alaihi hadisi ne musnad to kuma aka ce wa hul musnad shi wannan urwatul uskar nake da ma hul musnadul aqwa shine wannan abin dangantawa mafi karfi shine alqur'ani kenan wanda aka zo ana neman hujja in aka samu hadisi da ya inganta ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shikenan magana ta kare kamar yadda Imam Shafi ke wadi diya diya cikin jagororin mazhabi na ta idza sahal hadisu fa huwa mazhabi in hadisi ya inganta shine mazhabi na duk mai neman gaskiya aka ce ga ya abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ta kare to amma sai kasance cikin hadisi za a iya yi ma ma'aiki sun sun karya kamar da aka tambaya annabi sun za a iya mai karya ce ya haka ya amma yace man kaza ba alai muta amidan sai ta bawa maqadu min nar duk wanda ya mana karya da gangan to rike maza mun shi auta tunda ana yin ma'aiki sun sun karya za a iya samu hadisi wanda bai inganta ba za a iya yin wani ma ana tsammanin ya inganta amma da bai inganta ba to in aka ce alkurani shi alkurani baki ɗaya shi daga warko haka da shi duka ingantacce ne ya inganta daga Allah babu wani abin shaku daidai da harfi da a ciki saboda haka shi ne abin dangantawa wanda yake mafi ƙarfi wannan abin danganta mafi ƙarfi nasa lahu nasa ne sallallahu alaihi wasallam shi ne alkurani a ta annabi sallallahu alaihi ya zo wa abanar rushda ya bayyana shari'a lil khalqi ga halitta wal huda da shari'an kuma wa mahada lil islami sannan ya yi shinhuda shinhuda ga musulunci fanzahatul aswa sai duk wani munane munane suka fita suka bar wajen wa ballagana ma anzalallahu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya isan mana da abinda Allah ya sabkar ya isan mu da sako wanda yanzu daga Allah tabaraka ta'ala kashifan yana mai yayewa dujal ishraki duhu na shirka hada bauta Allah da wani abu binurin da wani irin haske mai girma hasken imani washaki ya shi ya yi mana duhu na na shirka da na shaku ko kwanto wani iguwa da na batarwa da wannan ta samu to wanda ya yi irin wannan abu mai girma falad da hara turfi shi da barayan mushakiyar li'amada lalle kai har abada matuƙar zamani ba za ka samu ba filbaraya a cikin talikai mushakilan mai yin iya wanda za a iya kamanta shi li Ahmad daga Annabi sallallahu mai suna Ahmad khairul mursalin wanda shine biyayyen manzanni wala sharwa haka nan baka samun tamka a gare shi dai ko da famin ayi ayatuhum to saboda me yace to daga yana daga cikin ayoyinsa mu'jizojin shi sallallahu alaihi wasallam famin ayi yana cikin ayoyin mu'jizojin shi ayatu baki ɗayan mu'jizoji na annabawa baki ɗaya bin daga ciki ne wani sashi ne daga cikin mu'ujizojin annabi sallallahu alaihi wasallam su duka na'ibai ne masu aiki ne suke nashi kamun yanzu sallallahu alaihi wasallam wa kitabu kuma littafin su shine alqur'ani jadidun shi sabo ne ala tsuri zamani afza tsawon zamani kowane lokaci shi sabo ne fuful alqur'ani ba wai a ce a wannan ya danganta da hukunci ne wanda ya wuce ko na mutanen da ne yanzu ba ya aiki a'a shi kowane lokaci salihun da kulli zamani wa makan kowane zamani kowane wuri daidai ke eh za a sa same shi daidai ke da zamanin wala garwa wannan kuma ba mamaki abin saboda na Allah ne wanda ya halici zamani wanda ya san abin da zai je ya zo da abin da zai canza shi ne ya shi saboda haka shi daga wurin shi ya zo afon daga wurin shi ya zo sifa ce ta Allah tabaraka ta'ala magana Allah ce wanda ya san abin da ke kai kai kawo wa kad wati al arshal majida wannan an ce mu ana ce mu mana wannan mu'jizojin annabi kida su zama daga cikin mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ai kuma ga wani abu ƙari wanda babu kamar shi wanda duk annaba wanda suka ce ba sami shi ba shine littafin Allah alqur'ani wanda ya shayi duk littattafan da suka zo gaban shi ya taro su wanda kuma shi sabo ne a kowane lokaci su ko zamanin su ya huce shi kenan ba za su aiki ba yanzu to wannan shi ma ba maki tun da aka je masu darin shi daga ina yake wa qad wati al arshal majida har har har yau yana cikin abin da za a lissawa mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine shine ɗaya tilo wanda ya taki al'arshi mai girma kafarsa ta taka al'arshi kuma ta ƙaƙara tubu ai da gurubin shamsu haka ranarsa tayo baya baya bayan bu'ailar gurbi bayan ta faɗi bayan rana ta faɗi waba da sawa sai ga ta ta bayyana sawan awal tsake a kisa kinan ta sai na ali lokacin da ya shagartu da yakin kafiran nan har sai da rana ta faɗi bai zai sun asar ba alaihi wasallam ya sa ranar ta dawo da baya da baya kawai gashi gashi an koma yana an koma sabon lokacin da asar a jabu haza shin wannan shehu ce wannan shine mafi ban mamaki amu uyunun tafajjarat koko idanuwa na ruwa wanda suka kekketo miyar kafi daga tafi wani tafi ne kafil hashimi shine tafi mai bahan shiman dangi annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kusafuwa wai ka a ce ɗaya abin da ke ketawa abin da zai hito daga hannu jini ne ko ko a ce ruwan in sun hito ko a ga sun gaure da wani a'a sai aka shayar da musulmai safuwan sahabbai aka shayar da su ruwa da suke tatatturwa wannan shine abin mamaki shi ce amil badru mashkukan ko ko wata mai tiga haske lokacin kasancewar shi abin tsagewa amil jiz'u ko ko wannan wannan kenan mu'jiza ta wanda Qur'ani ke ba labari iqtaraba da sa'atu wa shaqqal qamar in shiqaqal qamar kenan shine abin mamaki amir jiz'u ko ko ku tutture dai ku tuttura nan da muka sani sarihan lokacin halin kasancewar shi mai ruri yana ruri haninan saboda shauki lahu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ma'aji sallallahu alaihi wasallam aka yo mimbari ya bar hawan kututturan nan na dabino wanda ke hawan shi yana ibduba kawai sai da aka ji kututurin nan yana ruri yana aka ce kamar to yadda ka san taguwa tana kuka sai da magi sallallahu alaihi wasallam ya sako daga kamin bari yadda ya lallashe shi ya da mai kalamai ya yake so a yi ya zaba cewa a bar shi ya zama wato magi sallallahu alaihi ce in kana so ba komi sai a mai doma a rayuwanka da ganyenka da ‘ya'yanka, in ko kana so shikenan za ka zama ice za ka zama icen da biyu a aljanna sai sai zaɓa ya zama icen da biyu a aljanna sannan ya shiru an sai Allah ya iya lamunce mai wannan sallallahu alaihi wa sallam haninan shi wannan kututuran da biyu wai yana mai shauki kukan da yake hanini ne shauki ne ina huga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kututuran da biyu yana shauki rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ina muke ga kututturen da biyu amsar hatun wannan shine an mamaki amsar hatun kada atat habuwa koko ice wanda annabi sallallahu ya kirawo ta tazo habuwan tana mai jan gindi tana mai jan sayuta amil kafu wannan shine an mamaki amil kafu min turabin tubidu arabramun koko tafin cikon tafin hannu daya wanda annabi sallallahu ya ibi ɗirin ƙasa ya watsa ta da kafai da shahatar wuju wadda ta ƙarar da aramaraman rinduna babba ta askarawa na kafirai ami sunnatul gukarra'u ko ko sunnan nan mai haske shi ne mamaki wannan ko ko sunnan nan mai haske wadda ta sta'asil hawa wadda take tumbuke duk wani son zuciya sallallahu alaihi wasallam sunna maki sallallahu alaihi wasallam kenan ta zo saka sunna annabi sallallahu alaihi take cikin komi ya koya mana yadda za a ci abinci yadda za a kwantawa yadda za a tashi yadda za a cikin komi cikin komi duk wani abin da ke son zuciya ne sunnan ta tumbuke shi ta kawar da shi wanda ko ya kiya to sai a bar shi ya tafi da batan shi da kuma da shi da abin da ya zaɓa zaɓa maka shi sun ba ko wannan zai daidai irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci da hannu hagu ce mai ka sidda da maka sai ce la su yo ba ba ni ya annabi sallallahu alaihi wasallam ce la stata'ata baka ba ko ka iya ba an ce wani suna ce shalal ya samu hannun nashi ya shanye wani suka ce shi dai tun lokacin bai iya ya kai hannun shi baki ba tun da ya ce yace ma annabi sallallahu ba iya ce mai ba za ka iya ba to ka gani wannan kirikiri irin wannan shine son zuciya wanda ita sunnan ma'aiki sai sunan ba ta barin shi ba ta barin shazatan daga shafin zuciya ko faza a tilika wannan shine abin mamaki wannan shine mafi zama abin mamaki ame tashiyo ko ko ceto yau matakatta wa sa'ilu kullin nasi ranar da duwa su tsanuka na mutane baki daya za su yanke ba wanda za a dahawa a tashi ba wanda za a kamawa a samu ceton shi ba wanda zai iya nema mutane ceto wani Mustapha lamawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam abin zabi shi kadai ne makoma an je nan babu an je nan ba ba inda za a zamu sai da aka zo jama'a kisa da sanan ya ce ana laha ana laha a sannan ya je ya sama ma a lutu baki ɗaya ma ce to ya Allah tabaraka wa ta'ala ce ce fala hasara lil ayati in dai za a aka ce wai za a ta hudin mu'jizoji to fala hasara babu babu iya kidanyawa lil ayati ga mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam game da kidanya mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam ce siya ne baqilul qusur da da baqilu da qusur da daya fiki shi baqilu shine wanda ake laraba suke bada misalin shi wajen rishin fasaha nace a a ya fulan a ya min baqil shi saboda rishin fasaha shi an ce yana ya so zabi ya taba so barewa da ya so bari ya zo ya kulle ta ko yana rike da ta kofar gidan shi aka ce sai wani ya zo tambaye shi ba ka nawa ka sau wannan barewar sai ya ce yana so ya kwatanta mai dirhami goma sha ɗaya shikenan tana hannun dama ya mai da igiya igiya tana igiya da take yake rike da ta tana hannun dama sai ya mai da ta hannun hagu ya nuna adadin yatsun shi na hannun dama to ba ta isa ba sai ya gama da na hagu to sai ya sanya igiya a bakin shi tsakanin haƙora ya dantsa da haƙora sai ya haɗa to su ma wannan da ya tsayin wannan na hannu hagu da na dama sun ba da goma kenan su ko dirami sha ɗaya ne to saboda ya za a iya cika ya nuna sha ɗaya ne sai haka ya sai saki wajen yin sai so ya ce bari sai ya haɗa da harshen shi aka haɗa da harshe da wannan ya tsanyi goma shi goma kin sun zama sha ɗaya to wajen yin hiddo harshe shikenan kuma sai ya saki igiyan sau bari ma ta yi ta kanta ta gudu saboda rashin fasaha aka ce shine saboda dakuna da rashin fasaha ma'aikiyar shi kullum yini take tana tana hida mai tana koya mai sunan shi ma ya kasa ya kasa kiyaye sunan shi kai ne wane biya ne ni kai ne wane sai yayi kamar ya kama ya kama zuwa can rana ta yi ya iya kamar ya iya ya gane shi ne wane to da marci ya zo kuma ya manta to ana haka sai fasaha ta zo ma ma'aikiyar tashi ta shi to yanzu za ga yanda za yi sai ta samo wani abu ta rubuta sunan shi sai ta rataya ga wuya shi to ka gani ta rataya ne ce to wannan kai kai ne wa ne ka gani da ka da ka diba ka gani ko kai ne ka suka gani to ran nan sai ya kwanta kwana yana barci sai dan uwan shi ya zo ya hidda sai ya sanya maka shi yanzu ya tashi daga barci ya ga laluba ya giji bai da wannan abun yakan dan uwan shi shike da wannan sarkan wanda aka rubuta sunan shi akan ta sai ce to na gane an ta ana faman ana izin kai dai na gane kai ne ni to ni ko ni wane ne saboda rashin ƙarshen rashin fasaha kenan shine bakilu to shi cewa ce da ka zama bakilu to sannan kussu shi ko shi ko wani shi ma wani fitaccen sha'iri mai hikima khatiri mai wanda ya gwanin da ni iya hidan hudu ba da magana aka yi a jahiliya kaɗan gabanin zuwan ma'aiki suna ko gabanin aiki na ma'aiki suna an ce a ya fati ne shekara gabanin hijira da shekara ashirin da uku to shi yana cikin mutane yan kwarori wanda kawai su da basirar da Allah ya ba su sun gano tun kamun aiko ma'aiki suna cewa abubuwan da jahilin da mutanen jahiliya suke bauta mana ne gaskiya ba su ne ba abin bauta kawai akwai wanda ya cancanci abota mai da gaskiya shine Allah kawai shi ya halicci komi da kowa kuma dama akwai a kingin addini na Annabi Ibrahim cikin laraban wani lokacin nan to wanda suka rike da kyaukin wannan yana cikin ɗaya ko mutanen da suka tsara wanda suka rike shi na kima Qutb bin Sa'ida shi ko yana cikin ana buga misali da shi wajen fasaha iya magana dan saboda abincin sha'iri da ke yakan zo in ya zo a kasuwanninsu yakan tsaya da sandan shi an ce shi ne farkon ina ko abin da ke zana shi ne farkon da ya su a shi ne farkon wanda ya zo ya zo ya dogara da sanda kamar yadda ake limami ya zo ya dogara da sanda ya kama hudu an ce shi ne farkon wanda ya wada cewa amma ba yawwa an ce shi ne farkon menene cikin irin nau'o'i shine farkon wanda a wasiƙa ya rubuta ya ce min fulani ila fulani daga wani zuwa wani an ce dish ta cikin laraba shine farkon wanda ya hiddo na abubuwa to a wani hudu sun shahara yana cewa mai ayyuhan nasu istami'u wa'u yayin da yake cewa yin nan kullu man man mata fata ko kullu ma huwa atin hata kashi nan dai wanda kida da ta ta har inda yake hidin ababe dai na hikima kashi nan da yawa dai an akwai rubutun kusubin sa'ida cike suke da fasaha kalimominsa da ƙarshe da yanzu shi ake buga misali da shi wajen fasaha to shi ce in dai so ake a hudi mu'ujizoji na annabi sallallahu alaihi wasallam to da ka zama ƙarshen fasaha ka zama kus da ka zama ƙarshen rashin iya fasaha ka zama baƙilu to dide ne shi ya ni baƙilu wa kusu saboda in ka zama kusu duk abin da zaka hudi masu baka hudi komai ba to in ka zama bakin daman kuma kai ba ka iya faɗin komai to da wanda bai iya bai faɗi komai ba da wanda ya faɗi abin da bai kai komai ba kusan duk ɗaya suke to ya za a yi shau shau ce lina turuk bahar amdahi rahman abin da za mu mu bar kogin yabanni na ma'aiki sallallahu alaihi rahawan yana cikakke mai yalwa yana kwancin shi ba tare da wani abu ya ya motsa shi ba kamar kogi ne gashi ana ta iba shi kogin ana iba daman me zai rage kogi aka zo ana ta iba shi da guga koko da so da ababen kayayyaki wanda suke na kwalfa ne da me za a rage shi to abinda za a yi in so ake wai a rage shi kan ma a fara a bar shi haka nan yanda yake yayi ku sha wahala saboda ba za ku iya ba za a iya mai komai ba to balle babban kogi na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka me za a yi shi wuce alaihi salatu lillahi summa salamu koma salati salatin Allah da aminci ya tabbata gare shi asiru ila al-maula wal bu'du qad yufa albasin salatin nan in kasance ina ta sayri ina ta tahiya zuwa Allah ubangijin a majalisar lamari walil bu'du qad yufa alhali kuwa ana duk wani nisa ana ana me wato Allah yana mai nade mini shi koko ana masu nade mini yayi shi kamar bina alaman malami sun failu ina tafiya ana naɗe mini duwan nisa cikin sairi alayhi salatu lillahi summa salamu tsira da amince Allah tabbata gare shi salatan turan ila ila hadratil atwa ta kasance salati ce wadda za ta rika ɗaukaka mu zuwa hadara ta sassakai alayhi salatu lillahi summa salamu tsira da amince Allah tabbata gare shi aluzu li khairil khalqi yanzu yana fakewa ga siyayyen talikai filjari wannan shuwa a bayyane da a koyi a zahiri da baɗini kawai zama ni mafaka ta shine annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu wannan duka dama isharu ne wanda kamata a ce muna wa'azantuwa da su sun mu zama mafakan mu a zahiri annabi sallallahu alaihi wasallam mafakan mu a batini annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage ga kowa ana son kowa ya zama yana tunani yana wai menene fakewar da zan yi a zahiri da ma'aikacin sallallahu alaihi me zan yi fakewar da zan yi a batini da ma'aikacin sallallahu alaihi to mutum ya tsaya tunani kowa haka haka ake nema sai Allah ya yi mutum budi Allah ya mana buɗe baki da alayhi salatu lillahi summa salamu ya da mutu Allah ya tabbata gare shi fayan qadu lil mamudu wa nukshi fil balwa albarkata salatin nan ya zama wani abun guri ya zama yana jawo kanshi zuwa gare ni duk wani abun da nake guri shi da kanshi zai kawo kanshi zuwa gare ni wal yukshi fil balwa kuma albarkatin wannan salatin Allah ya yaye mini duk wata musiba alayhi salatu lillahi summa salamu ya da mutu Allah ya tabbata gare shi a kudu lidini tini kalmar hudwatul quswa halbakacin salatin nan in kasance ina korowa al'udwatul quswa tilikal udwatul quswa wacananka gaban nan mafi nisa ya zama ina shawo ta ridini zuwa addini na shine addinin musulunci wannan akwai iktibasi cikin daga ayar alkur'ani da ke cewa idan tu bin udutud dunya wa hum bin udutul qusur wa rakab asfal minkum yanda ake Allah tabaraka wa ta'ala ke sifanta matsayayi na musulmai da na kafirai yayin yakin badar yake cewa lokacin da kuna lokacin da kuna gaba wadda take gaba gebe ko wadi kwarin wannan kuna daga bangaren bangare gaba ta a duniya wadda take mafi kusa da madina wa hum bin udud uswa suko suna a gaba wadda take mafi nisa daga madina kenan warra kaba su da minku to wannan ya ga ta daman su kafirai nesa suke wanda yake su duk musulmi ai yan cikin gida ne to alhamdulillah eh shehu gurin shi daman walum matu qasdi fi mu ana suko mi da tilbarin rahim ila huna abinda nake guri ga al'umma baki da sai na kora su zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan al'umman kuma daman al'umma kaska kaso bita akwai ummatul jama akwai ummatul da'wa ummatul ijaba da mana cikin gida ne to ummatul da'wa duka al'umma kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake rama ya zo ya kirawo talike baki ɗaya zuwa matsayin musulunci shi karuwan wanda ba musulmi wannan wannan ba su ake zama musulmi to zama kima gurin ga irin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne wannan shi ne sai da sama cewa wani cikin wani yan tarbiyu da ake journalist ke mai ke zance shi to wai ko me za ka ce ma ko makiyan ka yace a ai ni ban da makiya sai dai waɗanda ba su san ba saboda hakikani wanda ke shi makiyinka makiyinka shine wanda ke nema ma halaka shi shi baya neman halaka ga kowa har kafin ma soke su shiru kamar yanda aka so ga kowa kafiran ma soke su shiru ba san kullum idan tunda kisan nan ta makiyin shi ba latananu wanda aka bashi labari shi makiyin shi ne sosai sai wani maroki je wani yana zama wurin shi ya je yake ce ma shehu ya yi roƙo da yana kuma wata ga irin tufa mai tsada ta shehu wanda yake so shehu mai kyauta ne ya ɗauki wannan tufa ya bashi sai wannan mutumin ya zo da wannan tufan wajen wannan makiyin na shehu ce kaji kaji ga inda muka yi da mutumin ka ga abin da ya bani sai makiyin na shehu ya sayi wannan tufan tsada kawai don saboda tsaba kiyayya sai ya nemo kalanzir ko abin da ke an sa mata mafi zai kama da gaugawa ya zuba ma rigar na kawai kunna mata wuta to yana kunna mata wuta kawai sai shi ya kama da wuta kawai kayya kayya dai haka aka yi wannan cikin wannan wuta ta zama sanadi na ajirin shi aka zo aka yi dama shi shi irin mutumin nan mai yawan muku adawa gashi abin da ya same shi aka ce shewa sai ya shiru zuwa can sai ya ce alhamdulillah ya ce ma wanda suke zama da shi kun san abin da sani ce alhamdulillah ya ce da su ganin su kawai su ai to ai an huta mana maki ya ta yi ba shi kenan ma huta ya ce a tsaya ne na bincike zuciyata in ji ni zuciyata ta ji na ji babu wani abin da ya ke na wani farin ciki da mutuwan wannan bawan Allah sai na gode ma Allah ni in yana ma adawa da ni ni bana adawa da shi ni ba wani ba makiyi na bane ba ban yi farin ciki ba da mutuwar musulmi to haka shi yake saboda haka ga irin wannan gurin na shehu na al'umma baki ɗaya su shiru shi ne ke cewa albarkacin salati yake ga annabi yana tawassul da salati yace albarkacin wannan salatin in zama ina koro waɗanda suke can nesa da mu wanda ma ba musulmi ba su shigo gida su zo lidini ga addini na shine addinin musulunci alaihi salatu lillahi salamu ya da amince Allah ya tabbata gare shi salatun wa taslimu ala rakibin quswa wanda su kasance salati ne da taslimi tsira da aminci ne wanda za su kasance a bisa mahayin taguwan nan mai suna alkaswa suna taguwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu lillahi summa salamuhu tsira da amince Allah ya tabbata gare shi salatun wa taslimun tadurru bihal anwa salati da taslimi wanda za su al'anwa ta durru biya al'anwa ana ce ma matar ishami ne na nau shi wa nau'in ana ce ma ata'u ana ce mai wato kyauta ana ce mata nau'u hakan nan ruwan sama ana ce musu nau'u ina ka ɗauka haka a ce albarkacin biya albarkacin wannan salatin ruwa su rika buga hakan nan baye-baye su rika buga kamar da kuma na ga wasu shari'a wasu almajiran shehu sun fasara da cewa su ne ma'arifofi da wato kwaran yawa dai ta ma'arifa sai ka buga a albarkacin wannan salatin dan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ونخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر إنزال إلى جل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين